الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 21 ga watan Ramadana shekara ta 1435 hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda shine ya dace da goma sha takwas ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a lissafin turawa za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan gari mai albarka na kumo aqua local government gombe state nigeria wanda idan ba ku manta ba a jiya muna nan da cikin suratu yusuf alaihi salam yau za mu shiga darasi na hudu a cikin surar mun tsaya ne akan aya ta ainihin wato goma sha takwas waja'u ala qamisihi bidamin kadib qala bal sawwalat lakum anfusukum amra wa sabrun jamil والله المستعان على ما تصفون lokacin da suka zo da jini na ƙarya a jikin rigar yusuf baban yusuf yaqub alaihi salam ya ce lallai lallai rayukansu rayukanku sun zayyana muku ƙarya sun zayyana muku wani lamari na neman ku fita kawai daga barnar da kuka yi amma zan yi haƙuri mai kyau والله المستعان على ما تصفون lalle Allah nake neman taimako dangane da abin da kuke sifantawa kuma kuke aikatawa to yanzu an jefa shi a rijiya sai mu ji yaya kuma Allah zai fitar da shi daga wannan rijiya da aka jefa shi shi Yusuf alaihi salam me ya faru malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون shikenan Allah da hukunci irin nasa tabaraka wa ta'ala sai ga matafiya sun zo tafiya su ne sayyara Allah ya ce wa ja'at sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwa sai ga matafiya sun ainihin wato mika ainihin ko sun aika warid in an ce warid dan aikensu da yake zuwa je kawo musu abu sai ya tafi ɗebo musu ruwa sai ya je wannan rijiya fa'adla dalwahu sai ya zira gugarsa cikin wannan rijiyar don ya ɗebo ruwa larabawa sukan ce adalaitu dalwa idza arsaltuha fil bi'r kenan idan mutum ya zura gugarsa a rijiya sai a ce adalaitu dalwa a larabci yace fa adla dalwa sai ya zura gugarsa dan ya ɗebo ruwa a rijiya qala ya bushra hadha gulam yana zura guga ba sai kawai yusuf ya cafke guga ba ya rike igiyar guga mai jan ruwa ya jawo sai ji nauyin ya fi ƙarfin ruwa yana leƙawa sai ga wani yaro lafiyayye kyakkyawan yaro yana rike da wannan igiya ta guga shi dai ba abin ya gudu bai ce to aljani ne a'a mutum ne ya aka yi haka kawai sai ta maza ya jawo guga ya ce ya bushra hadha gulam sai ya ce albishir ga wani yaro bushra hadha gulam abin albishir da wannan yaro wa asarruhu bida'a shi wannan ɗauko shi da ɗin suka yi sai suka ɓoye shi kalmar asarruhu ana nufin akhfauhu bida'a suka ɗauko shi suka ɓoye shi suka riƙe shi a matsayin kamar wani kaya ne da suka samu wasu malamai suka ce asarruhu bida'a suka ɗauko shi suka riƙe shi suka zo za su sai da shi sai suka ɓoye sai da shi ɗin suka ɓoye lamarin shi yusuf ɗin ba su bari da ya bayyana cewa sun kama wani yaro ba abin mamaki daga ɗebo ruwa na sha kawai kun samu mutum sai ku ce za ku sai da shi wallahu alimun bima ya'malun lalle Allah masani ne dangane da abin da suka kasance suna aikatawa Allah ya ce wa ja'at sayyara me sayyara sayyara ana nufin mutane matafiya su ne almusafirun an ce da su sayyara ne li'annahum yasiruna fil ard saboda suna yin tafiya a bayan ƙasa an ce mutane ne da suka taho daga madayana sun nufaci garin ko ƙasan masar sai suka kuskura hanya sai suka sauka kusa da wannan rijiya irin suka suka sauke zango kusa da wannan rijiya din ita wannan rijiya an ce ruwanta ba yi da ma daɗi ruwan gishiri ne da shi shi rijiya ɗin amma da Allah Ubangiji ya kaddara aka jefa annabi Yusuf alaihi salatu wassalam a ciki sai ruwa ya yi kyau kamar yadda wasu malaman suke faɗa fa arsalu waridahum suka aika ainihin wato wanda yake zuwa ya je ya ya nemo musu ko abinci ko ruwa ko na abu sauransu ya je shirya musu abin da za su ci da abin da za su sha Allah ya kaddara wannan mutum ya yi babbar tsintuwa shine ya tsinci dan adam a cikin rijiya bawan Allah nan annabi yusuf alaihi wassalatu wassalam ya shiga jarabawa mai tarin yawa damuwa ya zauna a cikin wannan rijiya amma da Allah ya so ku fitar da shi shikenan sai ya taimake shi sai ya agaza masa ya sa aka zo aka aka jawo shi a matsayin ruwan da za a sha um, wata rana suka zo duba rijiyar nan su ga yana nan ko baya nan ya mutu ko bai mutu ba sai suka ga baya nan suka ce to duk yadda aka yi yaron nan ya samu kubuta kenan ya fita daga inda yake wasu sun zo sun dauke shi to bari mu ji yanzu dai gashi an dauke shi shi Yusuf alaihi salatu wassalam an tafi da shi to me zai faru daga nan kuma sai kasuwa su kuma waɗannan masu ɗiban ruwa daga ɗiban ruwa sun samu mutum kawai suka tafi kasuwa kasuwa sai da mutane ana sai da bayi da to kawai sai suka tafi can na وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وشروه sai suka sayar da shi bi samanin baks da kuɗi mai arha wasu kuma suka ce bi samanin baks kuɗi na haram tunda dan me za su je sai da bawan Allah annaban Allah ko da dai bai zama annaban ba a lokacin amma me yasa ya zama haram in an ce samanin baks kudin haram li'anna bai al-hurri haramun haramun ne a sayar da da shi ba bawa bane ya za a je a kai shi kasuwa a sayar da shi to shi yasa ya zama samanin baks me yasa aka ce da kudin haram al-baks samanun baks saboda an kwashe albarka a ciki babu albarka da rahima maduda wasu 'yan dirhamai ƙididdigagu ma'ana ba su da yawa imam ibn kathir a tafsirinsa da ya zo sai ce bi samanin baks ai bi samanin qalil kudi 'yan kaɗan daman albaks a larabci ana nufin naks tauyayyen abu ولا يخاف بخسا ولا رهقا معدودة مو يوسف باوان الله mutum mai daraja mai kima an sai da shi kuɗi kaɗan wa kanu fihi min zahidina su ɗin masu sayar da shi yusuf ɗin sun kasance ma wato ba su ma damu da kuɗin nasa ba shine min zahidina irin kawai dai a sayar da shi dai a karɓi duk ko ma aka samu li'annahum lam ya'lamu manzilatahu inda Allah saboda ba san matsayin Yusuf ba a wajen Allah tabaraka wa ta'ala wasu suka ce Yusuf din ne ba su damu da shi ba wasu suka ce kudin Yusuf din ne ba su damu da shi ba dan ba wai manufan su tara kudi bane su da suka zo wucewa kawai su tafiya suka tsinci dan adam bari kawai su kai shi kasuwa su bugar da shi kai ya zama musu kaya suka bugar da shi suka cake kudin su malamai sun yi sabani dangane da kudin da aka sai da yusuf din qur'ani dai cewa ya bi darahima ma'aduda yan dirhamai wanda ba su kai sun kawo ba kadan abdullahi dan mas'ud da abdullahi dan abbas suka ce dirhami ashirin wasu kuma suka ce dirhami 22 imam ikirma ya ce dirhami 40 waɗannan ne su ne aka sai da annabi yusuf annabin allah bawan allah ya gama da jarabawa to an sai da shi yan uwansa kuma sun samu labari gashi gashi ya fito an sai da shi malam yusuf ana ba da labari cewa ya gamu da wulakanci da yawa ka sai da shi aka ɗaure shi har ma ana cewa ku rike shi ku ɗaure shi kai ya gudu subhanallah azim ku rike shi ku ɗaure shi kar ya gudu har aka tafi da shi masar da aka tafi da shi masar sai aka kai shi gurin sarkin masar wanda za mu zo mu faɗi kisa a kansa shi kuma sai ya siye shi ya siye shi da kuɗi kamar yadda abdullahi dan abbas ya faɗa to bari mu ji me ya faru bayan wannan kuma na'am
وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكة مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال الذي اشتراه من مصر limra'ati Allah ya ce wanda ya saye shi daga Masar mana a ƙasan Masar ne wanda ya saye shi din to sai ya ce wa matarsa akrimi mathwa wannan mata wasu suka ce sunanta ra'il wasu kuma suka ce sunanta zulaikha shine hausawa suka canja sunan suka mai da shi wai a zulaihatu amma ba daidai bane daidai din shine zulaikha shine sunan kwarai wasu kuma zaliha duk kuskure ne ba daidai ba ne zulaikha sunan wannan matar sarkin da ya sayi wato annabi yusuf kenan amma ku kula allah cewa ya alladhi ishtarahu min misr wanda ya saye shi daga garin masar kenan a garin masar ne wani ya daɗa sayansa allahu akbar annabin Allah yau gashi ana fasin da shi a kasuwa an kasa shi a can an siye shi an dada kasa shi kuma an kawo shi an dada siyansa to matarsa tana zuwa da ta ga wannan yaro da aka siya sai ta ce a kirimi matsuwahu a kyautata mazauninsa a kyautata ainihin wato ciyar da shi da shayar da shi da ɗaukar nauyinsa kada a wulakanta shi kar a mai da shi a matsayin bawa annabi yusuf ba bawa ba ne ɗa ne cikakke amma saboda zaluncin 'yan uwa da aka yi masa matsaloli na 'yan uba da ya gamu da shi shi yasa har aka mai da shi kamar bawa aka sayar da shi wannan mata dai Allah ya sa mata ƙaunar annabi Yusuf tun a wannan lokaci ta ce a mutunta shi ta ce wa mai gida a mutunta wannan yaro lalle a daraja shi asa an yanfa'ana da sannu la'allahu zai iya mana amfani nubi'ahu birribhi in aradna albay'a za mu sayar da shi nan gaba mu samu riba mai yawa in mun so mu sayar da shi ko kuma yanfa'ana zai iya mana amfani ga wahalhalun gidanmu da kuma hidindimu na gida mu riƙe shi mu mutunta shi aunatakhidahu walada ko kuma ma kawai mu riƙe shi a matsayin ɗamana wanda za mu mai da shi kamar ɗan gidanmu abdullahi dan mas'ud yake cewa mutane guda uku su ne suke da wato babban hangen nesa ana ce da shi firasa mutum uku ne a duniya na farko ya ce afrasun nasi talatatun al'aziz fi yusuf wannan wato sarki jagora wanda ya riki annabi yusuf wanda matarsa take cewa a kirimi matsuwa wasaniyar fa'ana a mutunta ainihin mazaunin annabi yusuf watakila zai mana amfani kaga wannan ai akwai hangen nesa kuma lalle zai amfani da kuma yar gidan annabi shu'aib yayin da take cewa babanta akan al'amarin annabi musa kamar yadda allah ya zo ya kawo labari a cikin surul qasas ta ce ya abatista ajirhu inna khaira manista ajarta alqawil amin ya babana wannan ka ɗauke shi a matsayin mai maka aikin ƙodago mana dan gaskiya mafi alherin wanda za ka ɗauka ya maka aikin ƙodago mutum mai ƙarfi kuma amini wannan kuma yana da ƙarfi yana da amintaka shi annabi musa kenan kuma gaskiya ɗin an dace annabi musa akwai ƙarfi akwai amintaka tunda annabi ne ma ya ce kuma sai kuma abubakar radiyallahu ta'ala anhu dangane da umar dan khattab yayin da shi abubakar ya mai da umar ya zama halifansa ai yayi zurfin tunani so waɗannan mutane guda uku a duniya ba wanda ya fi su zurfin tunani akan faɗin magana ko magana ta zo ta zama mai amfani kwarai da gaske to shine Allah yake cewa ma wa kadhalika makkanna li yusufa kamar haka ne wato muka ainihin wato makkana yusuf me muka makkana shi muka karfafa shi muka kubutar da shi daga kisa muka fitar da shi daga wannan rijiya مكنا له في الأرض فجعلناه على خزائننا muka kafa shi a bayan ƙasa muka sa shi ya zama babban wato mai gadi kuma mai kula da dukiyar ƙasar gaba ɗaya ku duba daga sayansa a nan sai kuma aka ba shi matsayi aka ce to da Allah gaba ɗaya dukiyar masar taskar dukiyar masar storage ɗin gaba ɗaya ya zama kai kake kula da shi daga rijiya ya dawo kasuwa daga kasuwa ya shigo gidan sarki daga gidan sarki sai gashi ya zama babban tirejara kaga duniya ta fara buɗewa kenan wa kazalika makanna li yusuf daga nan ne muka kafa yusuf muka bashi matsayi ai ko lalle ya samu matsayi tunda ko ya samu kula da dukiyar ƙasa ai ya fara kafuwa bayan wannan kuma Allah ya ce muka yi mai wani abun wali nu'allimahu min ta'wilil ahadith muka sanar da shi fassarar mafarki shi ma kaga wannan wani ilimi ne in an yi mafarki sai a zo wurin sai fassara mutumin da da aka mai da shi bawa aka sayar da shi yanzu ya zo shi yake fassara mutane mafarki wallahu ghalibun ala amrihi aina amma Allah ya ce fa shi yake da rinjaye akan lamarinsa ya ubangiji gaskiya ne kai kake da rinjaye akan lamarinka yau in ba Allah ba in ba Allah ba wa zai fitar da mutum daga wannan rijiya da aka jefa shi da niyyar ya mutu Allah ya kaddara bai fada ya sha ruwa ya mutu ba kuma Allah ya taho da wasu matafiya suka kama shi kuma ku ba an mamaki ma wace irin igiyar guga ne wanda aka kama aka jawo shi bata tsinke ba ai sai lamarin Allah gashi kamar wulakantuwa yayi amma ba wulakanci bane gatan kenan aka ɗauke shi aka sai da shi su waɗannan mutane ba su ce bari su tafi da shi ba lamarin ubangiji kenan shi yasa yace wallahu ghalibun ala amrihi walakin aktharan nasi la ya'lamun lalle Allah shine mai rinjaye akan lamarin sa kuma da yawa yawan mutane ba su san haka din ba Allah shi ke daga mutum daga kwata ya dawo da shi gidan turare Allah shi ke daga mutum daga kurkuku ya mai da shi shugaban ƙasa ya zo kuma ya gara mutane ya ba su kashi wani abu sai lamarin ubangiji tabaraka wa ta'ala Allah ya taimaki annabi Yusuf tabbas bitadbiri wal ihatati ta yadda bai bar kulawa da shi ga wani mutum daban ba sai ya dauki nauyin ya kula da shi shi din tabaraka wa ta'ala yan uwana abin da wannan zai nuna mana shine duk arzikin da Allah ya rubuta wa mutum shi ko a ina ne sai ya same shi wallahi kuma duk hasarar da ake yi wa mutum neman a kifar da shi a danne shi a kwantar da shi ba a so a ji ɗuriyarsa wallahi idan Allah ya so daga shi sai ya daga shi gashi nan dai kuna gani ikon Allah tun da kissan nan ta taho tiryam tiryam tiryam tiryam dalla dalla gashi abin kaman ba za a kai ba amma kuma an fara miƙewa an tashi to ka ɗauki wannan a matsayin izina kai da kake faɗa da wani saboda Allah ya bashi wani matsayi ko kake faɗa da wani zaka yaƙe shi dan Allah ya bashi wata daraja ko ta arziki ko ta mulki ko ta sarauta ko ta ilimi ko ta matsayi a cikin al'umma ba ruwanka da shi ka nemi taimako a wajen Allah kawai kai ma ka nemi Allah ya baka naka Allah ya taimake mu to sai Allah ya ce me kuma ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ أشده يا عندي كي كرشن سمرتكنسا كلمة أشده دن تنا نفهم منتهى شبابه وشدة قوته shekarunsa na samartaka da kuma ƙarfinsa wasu malaman suka ce shekara talatin da uku wasu kuma suka ce shekara talatin wasu suka ce shekara ashirin irin su imamu dahak wasu malaman suka ce al'ashuddu a larabci daga shekara sha takwas ne har zuwa shekara talatin imamu malik an tambaye shi me ake nufi da al'ashud walamma balaga ashudda sai ya ce yayin da yaro ya balaga kawai balaga ita ce imam ibn jarir tabari a cikin tafsirinsa ya ce wa aulal aqwali fi dhalika bisawabi zancen da yafi dacewa da daidai a ce inna allah akhbara annahu ata yusuf lamma balaga ashuddahu hukman wa ilman yace wal ashud din huwa intihau quwwatihi wa shababihi lokacin da karfinsa ya kawo da kuma cikar samartakansa ya ce zai iya yiwa Allah ya bashi annabta ni yana shekara sha takwas zai iya yiwa Allah ya bashi yana da shekara ashirin in ji ibn jarir tabari ya ce wa ja'izun an yakuna atahu wa hubnu talatin wa talatin sana zai iya yiwa kuma Allah ya ba annabi yusuf annabta yana da shekara talatin da uku ne ya ce amma dai duka waɗannan maganganun gaba ɗaya shekara sha takwas shekara talatin da uku shekara kaza shekara kaza duk babu abin da ƙur'ani ya faɗa ƙur'ani cewa lamma balaga ashuddahu kawai kuma ba a samu magana ingantacciya daga annabi cewa ya faɗi shekarun da aka ba annabi yusuf annabta ba ba a samu ijma'in malamai akan haka ba to idan dai ba a samu haka ba to sai a haƙura kawai yadda Allah ya faɗa ko ba haka bane walan ma balaga ashuddahu yayin da ya kai karfin sa ya kai kwarin sa Allah ya bashi hukuman wa ilman Allah ya bashi wato annabta kuma ya bashi ilimi fahimtar addini so kenan a nan gurin babu wata magana tsayayya guda ɗaya tabbatacciya da ta nuna shekara nawa annabi yusuf yake da shi allah ya bashi wato annabta duk wannan bayani ne na malamai da fassara allah ya saka musu alkhairi amma yana buƙatar ingantaccen isnadi wasu suka ce menene hukuman dacewa a cikin zance ilman shine iya fassarar mafarki Allah Ubangiji ya ba shi waɗannan abubuwa dacewa in ya faɗi magana sannan kuma duk mafarki idan an yi shi yana fassara shi akwai bambanci tsakanin alhakimu da al'alimu a larabci kun gana ya ce atina hukuman wa ilman kenan kana hakiman wa kana aliman al'alimu a larabci an ce al'alimu shine alladhi ya'lamul ashiya'a kenan wanda ya san al'amura yana da ilimi akan al'amura alhakimu fa shine alladhi ya'malu bima yujibuhu ilmu wanda yake aiki da abin da ilimi ya wajabta shine alhakim to duka wannan abin Allah ya hada wa annabi Yusuf alaihi salam Allah ce wa kadhalika najzil muhsinin kamar haka ne muke sakankawa ga masu ainihin kyautatawa abdullahi dan abbas ce wa kadhalika najzil musinin ai wa kadhalika najzil mu'minin kamar haka ne muke sakayyawa muminai almuhtadin shiryayyu waɗanda suke kan hanya imamu tahaq yace as-sabiruna ala nawaib masu yin haƙuri akan dukkan wani bala'i ko wata jarrabawa kamar yadda annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya yi haƙuri to yanzu dai a takaice kun san shi qur'ani yana da wato yana da ɗabi'a ta takaice zance ba a fiye yin tafsili ba akan wasu abubuwan dalla dalla kamar za ce to yanzu bayan bayan an sai da shi to yaya aka yi wajen nada shi har ya zama babban mai ajiyar dukiya a wannan ƙasa to bayan nan kuma yaya aka yi wajen nada shi ya zama annabi ya aka yi duk ƙur'ani ya tsallake wannan dan kawai in an gaya maka madarar zancen ai kana iya fahimta su yanzu a nan gurin mu kawai abin da muka sani yadda qur'ani ya kawo mana gayi can a rijiya daga rijiya gashi ya fito ya zo hannun waɗannan sayyara su ne matafiya ga su sun ɗauke shi ya shiga kasuwa inda ake sai da bayi to gashi an sai da shi kuma bi thamanin baks kudin da bai kai ya kawo ba maza maza maza sun sai da shi sun karbi kudin sun yi gaba sannan kuma an ɗauke shi an kai shi garin masar an je sai da shi Allah ya taimake shi aka saye shi a gidan sarki to sai Qur'ani ya dada jawo mu kuma yace sai ga matar sarki tana magana tana cewa kai wannan yaron to gaskiya mu dauke shi mu kula da shi la'alla zai mana amfani nan gaba da sauransu sai daga nan kuma Qur'ani sai tsallaka kawai sai yace kuma gashi nan an ainihin wato an makkana shi an bashi matsayi har an bashi ya zamanto jagora shugaba da zai rinka kula da dukiyar kasar gabaki daya to bayan nan kuma sai qur'ani ya da ce mana an dada masa wata ni'ima an ba shi fassarar mafarki walinu'allimahu min ta'wilil ahadith bayan nan kuma sai qur'ani kawai sai ya dada tsallako da mu yake ba mu labari cewa to yanzu har ma ya zama annabi yanzu yanzu magana da da da da, da za mu dora akan ta shine Allah ya gaya mana fa ya mai da shi annabi ya samu zama annabi albishirin annabi Yusuf alaihi salatu wassalam kenan kaskantuwarka talaucinka wahalarka halin da kake ciki baya hana Allah ya baka matsayi ko ba ka bane ba yanzu yanzu Allah zai dago ka kar ka dauka dan kai dan talaka ne ko kai ba kowa bane ba wai zaka zauna ne haka ka kare a rayuwarka kandas kullun kana kar'a Allah zai iya daga ka Allah zai iya daga ka nawa nawa yayan talakawan da ba san su ba ba kowan komai ba suka zama wani abu a duniya suka zamanto in sun yi magana dole a saurara iyayensu ko ba kowa bane ba amma san da su ba su wannan lamari ne na ubangiji to bari mu ji sai qur'ani ya sake dawo da mu gurin wannan matar sarki wanda ta dan ce ina do Allah kula da yaron nan kada a abin nan ɗinsa a mutunta shi a kimanta shi ashe ashe wannan mata akwai abin da ita ma take kulle da shi a zuciyarta dangane da wannan bawan Allah annabi Yusuf alaihi salam to bari mu ji me ya faru malam وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون allati huwa fi baitiha wannan matar da Yusuf yake gidanta matar sarki kenan Imratul Aziz kawai ba sai ta neme shi ba a'udhu billah subhanallah wani irin nema nema dai almurawada irin dai mace ta nemi namiji da'atu ila nafsiha liyuwaqi'aha ta kiraye shi ta nuna ya zo ya sadu da ita ya barna da ita a'udhu billah ba ma wannan kadai ba wa ghallaqatil abwab ta yi ta kukkule kofofi an ce a gidan daman gidan sarauta kun san ba kofa ɗaya ba ne ai kware kuwa da kofa anan da kofa anan da turaka a can da kofa a can da turaka a can da falo anan na ganawa da waɗancan duk tsohuwan nan malam ta bi ta kule kofofi ashe ta san abin da ta shirya yusuf kuma yana can ciki ta rufe kofofin nan kirif kirif kirif kirif kirif kirif kirif wa ghallaqatil abwaba wasu malamai ma sun faɗi yawan kofofin qur'ani dai bai faɗa ba amma sun dan kokarta suka ce kofofin har sun kai bakwai wa qalat haytalak sai ta ce kamar ka ce yanzu da Hausa to bismillah haytalak ko ka ce to gani zo ka yi abin da za ka yi da ni kai annabi su ya ga tashi hankali a rayuwarsa kaga malam kaga an gama da jarrabawar rijiya fa ya ku fito daga rijiya yanzu kuma ya fada hannun masu duniyar mata to wallahi talla in gaya maka gwanda rijiyar akan nan mata wanda ya fada hannun mace ai gwanda ka fada rijiya ko baka yadda ba da ka fada kaidin mace wallahi wanda ka fada rijiya ka jejjeme ka dan sha ko bokiti biyu ne in ka fito a ta tsinga an kwarai da gaske tabbi subhanallah azim bawan Allah da ya ga wannan kala ma'azallah annabi yusuf yana jin ta faɗi wannan magana sai ce ma'adallah ma'adallah ana nufin a'udhu billah wa tasimu billah a'udhu billah ina neman Allah ya tsare ni to wannan ita ce kalmar da duk wani mumini mai tagawa mai tsoron Allah idan aka kiraye shi zuwa ga alfasha ko barna ko wani abu na rashin mutunci ana tallata maka ce a'udhu billah wannan tana karya zuciyar duk wani dan ta'adda zuciyar duk wani mabarnaci to amma fa wannan a'udhu billahi malam ba ta fita a banza sai a zukatan masu imani kwarai da gaske ina neman Allah ya tsare ni daga wannan alfasha da kika kiraye ni innahu rabbi ahsana maswai fassara biyu yace tab ubangiji na ne fa ya kyautata min wato mazauni na ni da ina cikin wani hali na kunci na wahala na damuwa Allah ya kubutar da ni ya bani wannan matsayi kuma yanzu zo in ci amanar ubangiji na yi zina a'a ko kuma ka ce innahu rabbi ahsana maswayi mai gidanki fa shine mai gidana kalmar rabb tana nufin mai gida mijinki shine mai gidana da ya kyautata mun ya ajiye ni a gidansa ya bani sarauta ya bani mulki ya ɗora mun amana ya ajiye ni a gidan nan sannan in zo in ha'ince shi in yi zina da matarsa ina masu tsare matan mutane ina masu kulla alaka da matan da ba nasu ba ina direbobi maha'inta a ɗauke ka direba kana tuka mota a gidan mutane ka je ka keɓe da hajiya kana barna da hajiya da yawa akwai su irin matan alhazan nan da alhazan ba su da lokacinsu yau yana ingila bayan wata biyu ya tafi kwatano daga nan ya tsallaka kanada yana gama wacan ya tafi faransa daga nan ya tsallaka francisco daga nan ya tafi germany daga germany ya shiga china daga china ya taho nijar ana allah allah zai tsallako gogan naka kawai sai aka ji shi a kamaru daga kamaru ana tsammani a to ai zai dawo gida ba sai aka ji yayi cadi ba daga cadi kuma kayya kayya sai aka ji shi a sudan daga sudan kuma aka ce wai zai karisa wai yayi umra to Allah dawo da kai lafiya daga umra sai aka ji ai ya tafi america suna da mitin a can to haka yake sayyara ne shi ma sayyara ce yawo yake a duniya bayi da lokacin matarsa wallahi ina gaya muku malam akwai matan da fa sun auri mazan amma mazan ba su da lokacinsu so dole su buƙaci sai amfani da direbobin gida wal iyadu billah na faɗin wannan da babban baki da wasali saboda mutanen da suke tirke mata a gida su turka mata a gida suna yawon duniya Allah ya hore maka za ka yi wannan yawace yawacen ɗauki mata ka tafi da ita duk hotel ɗin da za ka sauka ga ka kama muku ɗaki kai da matarka Allah sa albarka ko ba ka bane in ta yi ciki ta yi nauyi ajiye ta ka ɗauko wata ba shi kenan ba amma mutum ya zo yana ta yawo a duniya malam ya bar matansa suna zaman haƙuri to shi yasa ake ɗan lallaba ake kewayawa ake ɗan abubuwa wata ta ce wata ce ta yaushe da ya tafi Allah ya san me yake yi mu ma kuma Allah ya san me muke yi haka ta faɗa saboda su ba su yadda da shi ba a tafiyar da yake yi sun san cewa dai yana dan dauke-dauke dauke-dauke ba irin na beraye ba yawa kun dai fahimci me nake nufi Allah ya sawaƙe ya ce gaskiya ni ba zan yi ha'inci ba so don Allah duk wani wanda yake yaron gida ne ya ɗauki wannan wa'azi da annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya yi ku duba riƙe amana kana yaron gida kada matar gida ta neme ka wannan matan na wannan zamani Allah ya shirye mu ya shirye da imaninmu gaba ɗaya ana fa samun matsaloli jama'a ku yi taka tsantsan musamman waɗanda suke da yaran gida yau kuma dai tsautsayi ta kanku ya biyo yawwa ka ga mace malam tana ɗan neman yaron gidanta akwai yaron da da kansa ne ya zo yake min fatawa ya ce malam ni abin nan ban gane ba wallahi na ce ya aka yi ya ce wallahi matar matar mai gidana ne tana dan mu wasu abubuwa ni kan ban fahimta ba na ce za ka fahimta ne ranar da ka fada cikin bala'i wai karar ta same shi fa ku duba matan nan wannan mata Allah shirye mu da su gaba daya karar ta ce masa wai da Allah tana son sa wato yaron ya ce sai na kasa fahimtar me take nufi tana sona ya ga shi yana ta cewa antimomi saboda matan mai gidansa ne to yara ne 'yan mata an auro su masu kudi sun auro su kawai ta ce tana son sa mace ne kamar takarda take yanzu yanzu sai ta ga abu ta ce tana so ya yi shiru shi bai ce yana so ba shi kuma bai ce baya so ba ya ce ba sai da ya dawo wani karo ba sai ga ta mai ɗinki mai tsada ya ce wani lokacin in ya shigo gida sai ga tana ta matso shi ba in ya zo aje ya aike ko mai gidan ya turo shi haka sai ya maza ya aje ya dan tafi ya dan gudu wani lokacin kuma ya ce ya dan tsaya wannan abun ya buga min hankali ya bani mamaki kwarai da gaske ashe yanzu mata abinda kuke yi wa mazan ku kenan na cin amana kina da mai gidanki ki sa ido akan yaron gida dan aike daga kawai ya kawo kashin miya ya zama bala'i fi sabilillahi ko kuma ashe yaran gida kuma ashe haka kuke yi an amince da kai ashe kewayawa kake yi waliyazu billah ma'azallah so ya kamata da Allah ji tsoron Allah kiyaye akwai wata fa yaranta ne fa wallahi ko tafiya za ta yi ta ba akwai wadata in za ta yi tafiya sai ta dauke shi tafiya zo karka ni zo mu tafi kasa kaza wai wani shi ake daukan sa wai in za ta tafi dubai to mata ne malam irin matan yan boko dinnan ba abinan irin yan bokon da ba addini ka gama ce wai ta tafi Canada ta tafi yawon shakata wai ta gaji da zama kai bari tafi America ta dan sha iska ta yanki visa yau ita ce a Dubai to yanzu za ta tafi sai ta dauki yaron nata ya zo ya raka ta kuma shi mai gidan ya yadda wai a tunda yaron ta ne boy dinta ne eh shi zai je dan rike mata jaka za a je kasuwa za a yi sayayya abin nan za ta raka shi zai raka ta kai ni ban yadda da wannan ba ai kwarai da gaske akwai hadari wallahi wallahi akwai hadari ba yanda za a yi ka hada kura ka hada kura da nama ka kauce ka ba su wuri kuma ka ce wai kuran nan ba za ta yaki naman nan ba a ba kai ba haka bane Allah ya tsare mu kun ji dai annabi Yusuf ana gaya masa ya ce kai ya ce ma'azallah mai gidana ne ya girmama masauki na kamar yadda da yawa cikin malaman tafsiri suka faɗa. cewa mai gidana ne shi ya mutunta ni to ni gaskiya ban ci amanarsa ba to kai ma yaro mai gida karka ci amanar mai gidanka yawa da kaga irin wannan masifa tana tunkara ka to ka canja sheka yawa ka bari yana ka daina bari yana turo ka gida innahu la yuflihu zalimun lalle Allah tabaraka wa ta'ala baya rabautar da azalumai idan mutum ya aikata haka ya ha'inci mai gidansa akan iyalinsa to gaskiya ya zama azzalimi to kuma Allah baya rabautar da kuma baya kubutar da azzalumai su ne mazinata kenan mu sake dawowa a nan gurin Allah ya ba da labari cewa ghallaqatil abawaba mata dai ta je ta rufe kofa kuma ta ce haitalak akwai kirawoyi na malamai dewa akan haitalak din nan a nan alaran ma ya karanta mana haitalak me haitalak ana nufin halumma wa akbil taho zo shine haitalak wasu malamai suka ce daman ta gama yin duk abin da mata suke yi na fitina in za su fitini maza to ta gama ta caba kwalliya ta yi ado ta yi komai karka manta annabi yusuf fa kyau fa ba yi mutum fa mai kyau irin na yusuf ba shine ake buga ake buga misali da kyansa a duniya halitta dai ta dan adam in ka ga mutum to yana ba annabi yusuf wato yadda ka ga shi aka bawa abin kirar da kansa ya kera kansa da kansa da wannan matar ma za ku dan mata uzuri nan gaba kaɗan mun karanta kisar dan in an ba ku labarin me ya faru to wannan haitalak din matso kenan taho a kuma suka karanta kira'ar mutanen madina da mutanen sham hitalak ahalul madina ce wa ahalul shami kenan hitalak bi kasr ha'i kenan kira'ar ibnu kathir kuma haitu lak mai kon haita haitu lak wa dammi ta'i kenan as-sulami da imamu qatada kuma su a yadda suka karanta hi'itu lak hi'itu lak bi kasril ha'i wa dammi ta'i kenan da kuma yin sukuni akwai wata hanza a ciki to me ma'anar hi'itu lak daidai yake da hayya'atu lak na gama kimtsawa don kai ko da yake abu amr da imam al-kisa'i sun yi inkarin wannan a suka ce ba a hakaito larabawa suna faɗin haka a larabci hi'itu laka ana nufin hayya'atu laka ba abdullahi dan mas'ud ya ce jama'a daina wani jayayya ni annabi ne ya koya mun wannan aya ni da shi baka da baka da ya zo karantar da ni sai ya koya mun haitalak wa qalat haitalak ya ce haka annabi ya koya mun baka da baka in ji abdullahi dan mas'ud rahimahullahu ta'ala to kenan dai duk dai kalmar tana nufin bismillah taho matso to me ya ce mata ina so ku rike wannan kalmar da ya faɗa din dan za ta mana amfani nan gaba kaɗan cewa ya yi mai ana gaya masa taho matso ya ce ma'azallah kamar a'udhu billah Allah ya tsare ni saboda ga wasu kalmomi nan masu nauyi da za mu zo mu karanta su me Allah ya ce a gaba malam ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين Allahu akbar walaqad hammat bihi wa hamma biha ina so ku fahimci wata kalma guda ɗaya don za ta taimaka mana wajen fahimtar ayar Allah ya amfani da kalmar alhammu larabawa suka ce alhammu shine almuqarabatu min alfi'li min ghairi dukhulin fihi ka kusanci wani aiki ba tare da ka afka ka shiga ciki ka fara ba shine hammu to kusantar aiki ba tare da ka aikata ba an himmatu dai za a yi amma ba a yi ba to Allah ya ce walaqad hammat bihi wannan mata fa ta gama himmatuwa da Yusufu ta kimtsa dan ta afka gare shi ta sa sai ya sadu da ita wal billah wa hamma biha shi ma din ya himmatu laula an ra'a burhana rabbi da ba don ya ga wani burhani ko taimako daga ubangijinsa ba wasu malaman suka ce yadda aya take shine akwai taqdim da ta'khir laula an ra'a burhana rabbihi lahamma biha da ba don yusuf ya ga taimako da agaji daga ubangijinsa ba ai shi ma da ya himmatu wajen afka mata walakin na hura alburhana falam yahim sai dai sai ya ga wani kariya wani agaji daga ubangiji za mu zo mu faɗi mai burhana rabbihi din nan gaba kaɗan sai bai yi ba kenan dai a matsayinsa na ɗan adam ita ta himmatu shi ma ya himmatu wannan ita ce fassarar da tafi kowace tsafta kuma ta tafi kowace inganci kamar yadda malaman tafsiri suka faɗa duk da za mu zo mu faɗi wasu ra'ayukan ba waɗannan ba saboda ilimi ne la'alla wata ran zaka ji wani malami ya fassara amma dai ga abin da yafi inganci to amma dai Allah ya bashi wani tsaro daman tuntuni yake bashi tsaro ɗazuma da ta neme shi ba cewa yi ma'azallah ba ko to wannan ma'azallan ne take bin sa ai babu wani annabi da ya taɓa yin zina babu wani annabin kuma da ya zo a cikin tarihinsa aka faɗi wani abu na asha na harkar mata wal iyazu billah Allah ya ba wa annabawa kariya da tsaro Allah ce kadhalika nasrifu linasrifa anhu su'a wal fahsha kamar haka ne muka tsare Yusuf dan mu kare shi daga ainihin wato mummunan abu almar as-su'a anan anan tana nufin wato mummuna abu mummuna zina Allah ya ambaci zinan da cewa mummunan abu ne al-ism zunubi laifi alkabih duk asu'a ne alfasha zina muka kare yusuf innahu min ibadina almukhlasin lalle yusuf yana daga cikin bayinmu wato waɗanda suke allah ubangiji ya tsare su almukhlasin almukhtarin linnubuwa an zazzabe su cikin mutanen da aka zaba shine mukhlas wanda an tace shi kamar yadda can Allah ce inna akhlasnahum bi khalisatin zikrar dar wanda Allah ya tsare ya kare su wasu malaman sun karanta mukhlisin yani mukhlisin lillahi ta'a wal ibada yana cikin mutane masu ikhlasi wa ubangiji wajen yi masa da'a da kuma ainihin wato ibada to menene laula an ra'a burhana rabbihi dinnan ابن جرير الطبري سيد المفسرين كنا شيخ المفسرين mai gidan masu tafsiri ya ce abin da ya fi inganci shine Allah ne tabaraka wa ta'ala ya nuna masa wata aya da ta tsoratar da shi ya zo zai yi abin sai Allah ya nuna mai wata aya ta tsoratar da shi mai aya alama wani abu sai ya firgitar da shi ya hana shi ya aikata wannan abin da ya himmatu ya aikata din shine laula an ra'a burhan rabbihi kamar mutum gashi ya zo zai afka zai abu sai kuma kash sai dakata wani abu ya tuno sai tuna Allah da ya tuna Allah din nan ashe Allah sai ba shi wani tsaro wani kariya haka haka Allah yake wa bayin shi malam ubangiji muke roƙo ya ba mu tsaro ya ba mu kariya daga gare shi yanzu anan gurin ya koyan uwana mu lura da wani abu da Allah fa da kansa yake faɗa ya himmatu ta himmatu amma ita ta fara himmatuwa yanzu wannan bai zama dalili da ya kamata mu sanya kyakkyawan tsaro dangane da ainihin wato 'ya'yanmu mata ba zan yi bayani zuwa gobe insha Allah ta'ala mai malamai suka faɗa dangane da ya himmatu ta himmatu din nan saboda akwai maganganun masu yawa lokaci ba zai bane faɗa ba amma dai gabar magana nake so mu mai da hankali a kanta yanzu wannan kaga annabin Allah ne kula da kyau annabin Allah ne kuma Allah da kansa ya ce innahu min ibadinal mukhlasin yana cikin bayanmu da muka tsare su ko masu kariya amma ka duba abin da ce Allah ce wa hamma biha ya himmatu so jama'a harkar mata in ji bature babu compromise in dai mace ce da zarar yarinya ta girma ta fara dagawa idan da za a sha'awanta to gaskiya a daina daga mata kafa kuma a daina bari tana alaka da maza dan ko wata rana wallahi za a zo a aikata abin da ba a tsammani su matan na yanzu ba kirki bane da su mazan ma kuma na yanzu ba kirki bane da su shedani yanzu ma na daban ne so sakakai da muke yi da watan gaririya da kyale 'ya'yanmu suna abin da suka ga dama wannan ba daidai bane malam muna da rahoto an mana fatawa mutum ya zo ya yi wa ya yi wa 'yar kosa ciki kai a satin nan da ya wuce aka sa a facebook ga wani yaro musulmi a jihar musulmi ya yi wa kanwarsa uwa ɗaya uba ɗaya ciki in allah ya so yadda a nan nan kusa da mu ba nesa ba kanwarsa ce je mata ciki ashe suna zuwa su kewaye su haɗu a wani wuri su wallahi tallahi ko uwa ɗaya uba ɗaya ne to a nesa da su akwai wanda aka samu ya yi wa yassa ciki wallahi yassa yassa ya mata ciki kai bari in gaya maka akwai wanda aka kama shi yana zuwa da daddare ya je ya bi ta kan uwarsa uwarsa da ta haife shi wal iyazu billah wal iyazu billah tsohuwan nan da daddare tana cewa yanzu wane kai ne zaka zo ka ce zaka abin ce mama ba ni guri ki gani la ilaha illallah wal iyazu billah wannan wani irin zamani ne wannan wace irin fitina ne wannan wani irin bala'i ne wannan wani irin tashi hankali ne to ballantana wai wai wai makoci ko abokin zama ko wane ne ba wani da yarinya ta abin nan a daina barin yara suna haduwa da maza a daina bari kurin a sa hijabi a tsakanin su kurin an kama wani ya je ya bi kan matar babansa matar babansa wallahi ya yi kanta sai da itace aka raba shi da ita so jama'a mu ji tsoron Allah wannan sakaci da gargajiya da muke yi a gidajenmu da 'ya'yanmu mu sake su mu kyale su yara su ta caba kwalliya ana kallon su samari suna a wance an zama 'yan mata a eh kaza kaza kaza wallah wannan shedanci ne kuma ba a damu ba ana ganin ma abin da aka yi wai daidai ne wai a 'yan uwa ne a ai makoci ne ba wani maganan makoci tana wani gantsara tana wani tsiya abinda muka faɗa na daidai Allah ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuɓin harshe Allah ya rangwanta mana Allah ya yafe mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh